الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا رانا اللهدي talatin ga watan jumadal akhira hijira 1447 wanda ya muwafaka da 21 ga watan 12 shekara ta 2025 ci gaba da karatun littafin ƙawa'idi wato ƙawa'idu tauhidi wasala mun kammala fara'idu salati ko? za mu tashi babu sunanin salati babin sunnonin sallah wa amma sunanin salati amma sunnonin sallah fa samaniyata ashara sha takwas ne ittafaqa alaihal ulama'u malamai sun ittifaqi a kansu e to shi ma dai wannan kamar bayanin da aka yi ne a baya e wannan ittifaqin babu shi shi ma dai akwai saɓani akwai saɓani ƙwarai da gaske kamar dai bayanan da an kai kan farillai ne so kaga ba sai an sake ba kusan akwai wannan saɓani shi ma akan sunno ne wasu sun ƙara sama ga haka wasu ƙasa ga haka wasu kuma sun faɗi abin da ya faɗa ɗin amma dai cewa malamai sun yi ittifaƙi eh to wannan ittifaqin babu shi na farko raf'ul yadaini daga hannaye guda biyu inda al-ihrami gun kabbara harama sunnatun sunna ne shi daga hannu ba wai yin lafazin ba ba yin lafazin ba dagawan wa qira'atu surati da karanta sura shi ma sunna ne amma fa ba'da al-fatihati karatun in ya zo bayan fatiha idan mutum ya yi fatiha to karanta sura nan ne yake a matsayin sunna shine yace sunnatun sunna ne wal da tsayuwa laha ga ita wato karanta sura din sunnatun sunna ne yana abin da sunna karatun nata shi ma a yi shi a tsaye walijal satul ula zaman farko eh zaman shi karan kansa zaman da za ka yi domin yin tahiyato sunnatun sunna ne wa ƙira'atu tashahudi haka nan karanta lafazin tahiya wannan alfaz da za ka karanta na tahiya wanda zai kawo tahiyan nan gaba to shi ma sunna ne wata kabiratu da yin kabbara ilal julusi zuwa zama sunnatun shi ma sunna ne idan mutum yana tsaye kenan zai yi ruku'u ba ma wai sai iya ta zaman ba duk wata kabbara ma Uh, to sunna ce in ka cire takabiratul ihrami wadda ita an faɗe ta a cikin farillai wata ya munu da karkatawa gefen dama bira asika da kanka kalilan kaɗan inda salami gun sallami sallah sunnatun sunna ne sai ka ɗan karkata kaɗan gehen dama sannan ka sallami ko kuma tare da sallamawa ɗin. Wal jaharu da bayyanawa bayyana karatu fi ma yu jiharu fihi a inda aka sunnanta bayyanawa sunnatun sunna ne. Sunnatun a sunna ne, kamar sallan magarib, sallan isha, sallan asuba. To, sallan magarib rakawo'in farko guda biyu. sallan isha ita ma haka sallan asuba duka raka'o'in tunda dama raka'a biyu take da shi to a waɗannan wurare sunna ne karatun da za ka yi ka bayyana sauti bayyana sautin shi ake magana a kai ba wai karatun ba ba wai karatun ba an gane kuma karatun a nan wasu malamai suka ce ana nufin na fatiha wasu kuma suka ce a da fatihan da suran duka ka yi su a bayyane sunna ne wasirru da asirta karatu fi ma yusarru fihi a inda fi ma yusarru fihi a inda ake asirtawa ba fi ma yusirru ba fi ma yusarru fihi a inda ake asirtawa din ma'ana inda aka sunanta asirta kamar sallan azahar la'asar ko raka'an ƙarshe a magariba ko raka'o'i biyu na ƙarshe a sallan isha to yannan wuraren duka sunna ne a asirta karatu wa sami Allahu liman hamidahu haka da faɗan sami Allahu liman hamidahu ita sami'a a nan ma'anarta ajaba sami Allahu ai ajaba Allahu kaka ce Allah ya ji nan ba ma'anarta ji ba an gane? eh to saboda ba wai jin ake bukata ba amsa eh karbawan ake bukata ko da an ji in ba a karbi abin da ka yi ba to kaga ba natija to wasami Allahu Allah ya ji da faɗan cewa Allah ya ji liman hamidahu ga wanda ya gode masa sunnatun sunna ne wa raddul muqtadi as-salama da fatha da nasba da mai da sallamar mai koyi ga liman to mai da sallamar sa ala imamihi kan limaminsa can ba an ce in zai sallame ya juya gehen dama kaɗan eh to kuma sai ya dawo ya kalli limamin sai mai da masa sallama eh kaga bi kenan ko to mai yadda sallaman ga liman sunna ne shi ma yi bayani akan wannan a karatun al'ashimawi waka zalika haka radduhu mayar da sallamansa shi mai koyi alaman ala ya sarihi akan wanda ke gehen hagunsa amma fa in kana bihi ahadun in akwai wani da yake hagun nasa kuma wa da raka raka'atan shi ma ya riski raka a kasar ko fiye da raka amma a tare da shi kenan ko da akwai wani gefen hagunka in ko da ya zo liman ya kare sallah kila ta hiya ɗaya samu to shi ba za ka maida mai sallama ba kawai in kai waccan gehen dama da ta mayar da liman shi kenan sai ka kyale to bai samu raka'a ba kaga bai tare da kai amma in ya samu mafi karanci raka'a to shi ma sai ka juya gehensa hagunka kenan shi ma sai ka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yawwa banda wanda bai samu komai ba ko kuma ya zan ba kowa in ba kowa shi ma ba za ka ba za ka abin nan ba to amma dai abin da ya fi zama daidai shi ne za a yi sallama ɗin a gefen hagu e sawa'un akwai mutum ko ba mutum ya samu raka'a ko bai samu ba wannan shi ne zancen da ya fi ƙarfi an yi wannan bayani a karatun to shi ne sunnatun sunna ne intahat sunanus salati sunnonin sallah bayaninsu ya ƙare babu fada'ilis salati babu zai bayani akan mustahabban sallah wa amma fadailu salati amma mustahabban sallah to fa sirrul ma'mumi asirtawan mamu ma'al imami ko tare da limamin sa to mustahabbi ne eh fa sirrul ma'mumi ma'al imami eh ba ma al'imamu ba asirtawan mana inda liman ya asirta to shi ma mamu ya yi mi shi ma ya karatu asirce eh wannan wani ƙauli ne daga cikin abin nan tunda shi yasa ma ya kawo shi cikin musahabbai tunda a malikiya ko da baka ce komai ba in dai ka bi liman a sashen karatu sallar ka ta yi eh ko da baka yi fatiha ba baka yi sura ba eh tunda ai karatun liman shine naka eh to amma an so inda yake asirtawa to kai ma sai kai karatun asirci kamar sallar azhar sallar la'asar raka'an ƙarshe ta magariba raka'o'i guda biyu na sallan isha kaga nan duka liman yana yi ne a sirce to kai ma an so ka yi mafi ƙaranci fatiha eh wasu malamai sun ce ka taƙaita akan fatiha tunda baka san surar da liman zai karanta ba eh ta iya yiwa ka ja suran da shi ba ita ya ja ba ko da zai gama kai baka gama ba ko kuma ka karanta suran da shi tashi ta ta ka tsawo ka gama amma shi kuma bai gama ba to wasu kuma suka ce a'a za ka iya karanta wani abu ko da baka san me limami yake karanta ba to za ka karanta wani abu na sura aya biyu uku haka eh wasu kuma suka ce ka yi ta yi sai inda ya yi ruku sai ka tsaya eh wasu kuma suka ce a ka wadatu iya fatiha saboda ita an yi ittifaki da kai da liman kowa zai yi ba ba gaba eh tunda a sallah an fusun duk abin da liman yayi mamu yayi shi kuma shine al'asal sai dai abubuwan da shari'a ta ce a ga na liman ga na ga na mamu amma asali in ba inda aka rarrabe ba to duk abin da liman yayi ko da karatu ne to kai ma shi ake son kai da a ce ka san surar da zai yi to kai ma fa ita za ka yi in bakare ya ja kai ma ita za ka ja kamar kila kamin a fara sallah sai ce to sallan nan kaza zan yi to kai ma sai ka shirya a gare ko to wannan shine wata tsawilul qira'ati da tsawaita karatu yawa amma kaga inda liman ke bayyanawa to nan malika suka ce ba a so kai ka bayyana ba saboda ana son ka saurari abin da liman yake karanta na karatu eh wata tsawilul qira'ati da tsawaita karatu fi subhi ga sallan asubahin wa zuhuri da sallan azhar eh an so a ainihin menene tsawaita karatu a sallolin nan guda biyu sallar asuba dami za amma wannan malamai suka ce ya danganta ne daga yanayi in yanayi na hukunta a tsawaita gare su to a tsawaita in kuma yanayi na hukunta kar a tsawaita to kada eh amma al'asal an fi son a tsawaita ne misali kila za ka ba mutane sallah kuma sai zan duka dattawa ne to ko da sallah asuba ce ba a son ka tsawaita ko da sallah azhar ce ba a son kami in kuma duk irin ka ne alarammomi gangaran ba su damuwa misali ba su korafi sai ka yi mi yawwa ko kuma a ba dattawan ba ne amma ashabul haja ne mafi yawancinsu 'yan kasuwa ne sun rufe shagunansu sun zo masallaci su yi sallah su koma kila ma sun baro kwastoma yana jiransu to kaga zuciyar rabi masallaci to shi ma nan karka tsawaita ko da sallah asuba ce ko da sallah azhar ce yanayi zaka kalla yanayin mutanen da mi zaka ba su sallah yawwa in ya zan duk babu wannan to ka sai ka tsawaita din an gani to wannan shine abin da malamai suka ambata wata ƙasirul ƙira'ati fil asr wal maghribi da kuma taƙaita karatu ga sallar la'asar da mi da magariba eh su kuma an so a taƙaita karatu gani malamai suka ce hikimar da tassa ita sallah asuba da sallah azhar aka ce a tsawaita saboda salloli ne da ake bukatan tsayuwa a kansu ita dai sallah asuba dama lokaci ne da ake buƙatar tsayuwa kuma akwai ƙarancin a shigalu a wannan lokaci haka ita ma sallan azahar mafi yawa mutane sun yi ƙailula sun tashi saboda haka babu gajiya da sauransu saɓanin sallar la'asar mafi yawa wasu sun dawo daga daji wasu sun dawo daga kasuwa a gajiye ake to ita kaga sai ka ɗan takaita sai ka sallami jama'a magariba ita kuma lokacinta bai ɗaukan tsawaitawa saboda lokaci ne mu bayyakun to shi yasa ita ma ake son ka karanta takaitattun ayoyi sai ka sallami sai ka sallami jama'a eh duk da ita ma su ma ɗin dai za ka iya kallon yanayi wasu lokuta ɗin an gane? eh in lokaci na baka dama ka ɗan tsawaita za ka iya in bai baka dama to sai ka wata wasu da yin tsaka-tsakiya fil isha'i ga sallar isha'i eh ita kuma bayyana ta tsawili wata kasiri kai baka tsawaita ba kai baka takaita ba eh saboda ita sallan dare ce ba a son a ja mutane sosai wattasbihu da yin tasbihi fin ruku'i a cikin ruku'u waddu'a'u da yin addu'a fi sujudi a cikin sujuda duka musahabbi ne wal qunutu da yin alqunutu wadda ita ma zai kawo lafazinta a nan gaba to shi ma wasu da yawa daga cikin malika sun tafi kan cewa musahabbi ne shi ma dai an yi bayani cikin karatun al'ashimawi cewa abin da ya zama daidai shine rashin ware wata sallah da wani lafazi na alkunuti sawa'un sallah asuba ce ko abin nan sai dai kunutun da ya zo a sunna kunutun na wazil ko na wuturi amma banda wannan to babu wani abu da ya tabbata wal julusu da zama bi aliyatika da ainihin wato ƙafanka al-yusra cinyarka al-yusra ta hagu wa wada'u yadihi ala fakhzaihi to shi bana a larabci abin da yafi ayyakawo kafin wa wada'u yadika ala fakhzaika tunda can ya ce bi al-yatika ya kawo damiril khitab ko to mafi kyau kamata ya ce wa wada'u yadika da aza hannunka amma in ya ce wa wada'u yadihi ya aza hannunsa kaga ya mai da damirin ga'ibi min al khitab ila al ghaiba ya yi iltifati eh duk da wannan ya halatta a babin balaga in akwai fa'ida eh kuma dama su littattafai irin wannan ba wai ana rubuta su ne don a bayyana wani abu na balaga ba ana rubuta su ne don a yi bayanin hukunci eh to kaga abin da ya fi kamata ya ce wa wada'u yadika da aza hannunka sai muwafaka da bi aliyatika ala fahi zaika shi ma ya yi muwafaka bi aliyatika eh to da ɗora hannunka saman cinyoyinka. Mm? Yawwa, yana nufin hannayen guda biyu duka, duk da ya yi ifradin hannu, ya ce yadihi, bai ce ya daihe ba. Eh, to kaga shi ma kamata ya yi tasniyansu, sai ce wa wada'u ya daihi, sannan ya canza hawan ɗin ya ce wa wada'u ya daika, ala fahi zai ka kamar yadda fakhizu din shi ma ya tasniyarsa to hannun shi ma ya tasniyarsa eh to wannan dai yana daga cikin abubuwa na gyare-gyare da ke nuna raunin shi mai littafi din hatta ma a arabiya eh in ya zan haka ya rubuta littafin in kuma daga masu kwafi ne to kaga illa tana koma zuwa gare su ne wa malla ya arifu wanda baya sanin fara'idus salati farillan sallah wa sunana as-salati baya sanin sunnonin sallah wa fara'ida al-wudu'i baya sanin farillan alwala wa sunanahu da sunnoninsa fa salatuhu batilatun sallar shi lalatacciya ce eh to wannan kaman maimai ne yayi kan abin da ya faɗa a baya wanda shi ma mun ce maganar tana da tafsili akwai tafsili da sallah da alwala da sauran ayyuka to ba a cewa don mutum bai san farillansu ba da sunnoninsu in ya yi wannan ibada ta ɓaci kai tsaye malamai suka ce ana tafsili wanda ya je wajen malami ya yi masa bayani ga yadda ake alwala tun daga kaza har kaza har kaza komai ya yi masa bayani kuma ya riƙe wannan bayanin daga wannan malamin masani ya je ya yi kamar yadda malamin ya koya masa mana ya ta ƙalili kenan to shi in ya yi wannan ibada ibadarsa ta yi tunda dama mutane kashi biyu ne ko dai ya zan ka sani sai ka yi aiki da saninka ko ya zan baka sani ba to sai ka tambayi malamai to shi kuma ya tambayi malami abinda kawai ake so wannan ya zamo malami masani shi ake bukata in malami ne masani kaga babu wata matsala eh amma wanda shi yana da damar ya je ya tambayi malami sai ya kiya sai je kawai yana gaban kansa shi bai riƙi siffan sallan ga kowa ba kuma yana da waɗanda zai tambaya ba bai da ba to shi a nan in ya yi ba bisa tsarin ibada ba to kaga laifi na koma wajensa kuma tun da dama bai je ya koya ba zai abin da ba eh yawa to shi za a iya cewa in ya yi ibadan ba ta yi ba amma wanda shi kuma ya rasa wanda zai je ya tambaya to shi yana da uzuri shi ma an gane yauwa haka shi kuma wanda yake kallon malami yadda yake sai je kwaikwayi malamin kaga shi ba tambaya ba kallon malami ya ya ga yadda malami ka yi sai ya rike to in dai malami ne shi wannan ya je amfani da abin da ya to shi ma dai ibadarsa ta yi kenan wanda bai da uzuri wanda ya yi karan kansa bai tambayi kowa ba kuma yana da damar ya yi tambaya to dole akwai wannan tafsilin eh intahat fada'ilu salati musahabban sallah sun kare to nan za mu kwana sati an dawo sai a tashi babu mujibatul gusuli Na'am. Mm, ta'ai. Ta'ai ba daidai ba ne. Eh. Mafi yawan masallata, ai ba kowa ne zai iya kawo mafarillan sallah da sunnoninta ba. Har cikin almajirai kuma. Har cikin almajirai. Ba kowa na za ka tsari ka je bakin masallaci zai hito ka ce bai kawo mana farillan sallah da sunnonin sallah da farillan alwala da sunnonin alwala ya baka su ko da yana zuwa makaranta ba sai ɗaiɗai ku ba eh waɗanda ke karatun bil haƙƙi eh eh ka gari in dai ba littafi ya buɗa ba to ba zai abin nan ba duk da shi yana nufin wanda bai sani ba gaba ɗaya to amma dai kaga hukunci ne wanda dole a yi ƙaidi eh al'asalu duk abin da za ka yi to ka san wannan abu yauwa shi ne asali subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله sai wani sati insha Allah sai a a ɗora inda aka tsaya